الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkanmu da damuwa a wannan daura da muke gabatarwa ta manhajul istinbat ta'silan wa tatbiqan wanda mun zo wajen bayanin ta'sil ka'idodin istinbati mun zo kuma babi wanda yake nuna sabubba ko dalilan da suke sawar mutum ya karkace a lokacin da yake yin istinbati sai istinbati nashi ya zama to lalatacce an gane ko to mun yi bayanin abu na farko sababi na farko ko dalili na farko al-inhiraf fi tafsir na biyu al-inhiraf fi al-aqida kenan na farko karkace ma ilimin tafsiri ya zama to an fassara aya ba daidai ba kenan hukuncin da za a ginawa akan ta sai zama to shi ba ba daidai ba haka karkacewa a cikin aqida mun yi bayanin wannan za ta sa mutum ya je ya fassara aya don ta dace da aqidar shi shi wanda yayi wanda ta saba ma aqida ta magabata abu na uku sababi na uku ko dalili na uku i'tiqadul ma'ani mutum ya kudurta wata ma'ana thumma hamlil ayati alaiha sannan ya dora aya akan haka anan mun ka tsaya ko yawwa to kun ga daga cikin irin wannan za ku ga waɗansu suna kari wani abu da ake ce ma ɗanɗane muna gari ko ɗanɗane na aure sai su ce ƙur'ani ya baka dama kusan akwai ƙabiru da suke da al'ada ba a ɗaura aure sai an aihu an gane ko sai mutum ya haihu da mace don ya san tana haihuwa san shi ma yana haihuwa sannan sai imi sai a daura aure to banna ce amma kuma wani lokaci sai a ce a kare ta da nassi sai a ce Allah ya ce fanke huse ce mi ma qabalakum ku auri abin da yayi muku daɗi. sai su ce tsaba fi'ili madini ba fi'ili mudari'i bane bai ce fankihu ma yaqibu lakum ba ko ma sayaqibu lakum ko aure abin da yayi muku dadi sun ce kenan sai kowa ya ji juna an aihu kenan shine ma tsaba lakum amma idan ka aure mace ba ku sadu ba to ai baka sayar da take kaga nasi ne ake son a karkata da haka suke son su halatta zina a cikin kasashen wani lokaci kuma sai su ce a'a auren namiji da namiji kun san yanzu kato na armin kato ko a turai da sauran kasashen da sun kalalace sai su ce to ai Allah ya ce wa ammal gulam sai ce mi fakana abawahu mu'minai kaga abawahu musanna ne na mi na al'abu to al'abu uba al'abu uba abawahu uban shi biyu kenan wannan nuna qur'ani ya nuna kato shi na iya almin kato eh a ai su busu damu ba su abin da suke so abawahu an kace tunda an ce abawahu ba a ce abuhu wa ummuhu ba ya zaka musu raddi sai ka ce to sai ka koma zuwa ga na farko ka san yaren larabci na an ce abawahu littaghlibi kamar ga namiji ga mace ana taghlibi janibin zukuri ala janibin inas kamar da muka bayanin wannan ajiya alqamarani in an ce alqamarani ba ana nufin wata biyu ba rana da wata ake nufi an gane ko taghlibi ne akai kamar al'umarani ko ash-shaykhani misali da suke zancewa ma'ana dalilin mu kuma Allah ya ce ya bani Adama la yaftinan na kuma shaitanu sai ce mi kama a kharaja abawaikun min aljanna iyayenku biyu da annabi Adamu da Hawwa'u kagaran da ya ce abawaikum ana nufin annabi Adamu da Hawwa'u domin ba ana nufin annabi adamu namiji ne hawa'u namiji ce domin da annabi adamu namiji ne hawa'u namiji ce da ba a samu zurriya ba da wannan za ka fito to shi sa muna kira zuwa ga ɗaliban ilmi in mutum na da karkatatta aƙida kada wanda ya tattauna da shi sai wanda ya san wannan aƙida ba wai ilimi kaɗai ba ilimi kaɗai bai isa saboda su mutane ne karkatattu sai wanda ya san yadda inda suke shiga da inda suke fita bari mu bar su haka dalili na hudu al-khata'u fi fahmi ma'ana batinil qur'an mutun yayi kuskure wajen fahimtar me ake nufi da batinin qur'ani saboda akwai riwayoyin da an karwaito daga Hasnul Basri an gane ko sai su ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma anzalallahu azza wa jalla ayatan illa laha dhahrun wa batn Allah bai sabkar da wata aya ba face tana da zahirin ma'ana tana da koyayyen ma'ana wali kulli harfin haddun kuma kowace kalima na harfa ana nufin kalima tana da haddun ma'ana wa kullu haddin muttala'un kuma kowane haddi kowace ma'ana tana da inda ta dosa shine muttala kama inda ta dosa daga inda ta kullu an gane ko to kun ga sai su zo su ce maka hadisi na na farko ina zan ce ingancin hadisin abu na farko ke abu na biyu bayan ma in ma hadisin bai inganta ba an gane ko cewa ƙur'ani yana da zahiri Allah ya yi magana da muni da zahirin ƙur'ani in an ka ce wanga aya ba zahirin ta ake nufi ba to sai an samu wata aya wadda za ta nuna muna ba zahirin ake nufi ba don shi Allah da ya sarkar da ƙur'ani shi ne zai muna bayanin ga abin da yake nufi ko ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya turo wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim yace wannan ba haka ake nufi ba ga abin da ake nufi lokacin da aya ta sabka a cikin suratul an'am allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm waɗanda za su samu aminci su ne su shiga aljanna su ne waɗanda suka yi imani ba su cuɗanya imaninsu ba da zalunci to sai sahabbai hankalinsu ya tashi domin da an ka ce walam yalbisu imanahum bi zulmin shi zulmin din nan na kira ce fi siyaqin nafi tufidul umum ko wani irin zalunci to in ko an ka ce ba sai baka taba yin zalunci ko guda ba da ka shiga aljanna ai babu shiga aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba wannan zalunci ake nufi ba zaluncin da ake nufi shine shirka bu ku ji abin da Allah ya faɗa ba a cikin kissar bawan Allah Luqman inna shirka la zulmun azim hadisi ne ingantacce na Abdullahi bin Mas'ud yana cikin Sahihul Bukhari da Muslim da sauran littattafan hadisi kuna ganewa to ɗan Shi'a kullun da su da ɗan filozofi da hulatu sufiya da sauran ɗan tawili kullun musamman shi al-batiniya don shi da kun gaji a cewa batin kin nan batin batin ɗan batiniya yanzu suna can musamman ƙasar Siriya suna da yawa ba su sallah ba su azumi ba su zakka jiran ɗin suka su mutu shiga aljanna sun ka ce wai da an ka ce wa aqimus salata ku tsaye da sallah ba wai ana nufin ka zo ka duka ba Allahu akbar Allahu akbar a'a ka tsaye da sallah shine ka zama to kana tunawa da Allah suna nan kasashen larabawa kuma larabawan ne wa aqimus salata li dhikri shi wannan su gulatu sufiya ne sun ka ce Allah ya ce ma annabi Musa ka tsaye da sallah dan tunawa da ni to haka in kana tunawa da Allah ko da yaushe baka bukata kai sallah muna ganewa ko ko a ce maka wala zikrullahi akbar zikirin Allah ya yi sallah kiran don haka in kana zikirin Allah ba sai kai sallah ba alhali abinda ake nufi wala zikrullahi akbar a tafsiri na salaf ambaton Allah shine mafi girma a cikin sallah domin cikin sallah akwai ambaton Allah to sai don haka wallahi ɗaliban ilimi mu tashi tsaye ‘yan shi'a tafsiransu galibi suna karkata ne zuwa ga batiniya shi yasa yadda ka san tafsirin aya sai ka sun zo maka da wani abu da Allah subhanahu wata'ala ce fala uqsimu bil khunnasi ko ina rantsuwa da al khunnas al khunnas sune taurari masu koyuwa daga khanasa yakhnusu an gane ko idha ikhtafa sai yan shi'a sun kace a ba taurari ake nufi ba an gane ko yawwa sun ka ce abinda ake nufi da su imamul mahadi kun san in shi'a suna da mahadi ko akwai mahadi cikin aqidar sunna amma mu aqidar muta'alli sunna ba a haife shi ba su ko yan shi'a sun ka ce a'a mahadi an haife shi shekara 300 da ta hijira da wani abu sai ya bace da ya bace ya shiga wani sirda wani rami sun ka ce sai bayan ƙarshen zamani zai bayyana shi yasa sai aka zo daidai wannan ramin an ka kawo doki da takobi in dokin ya mutu ko ya tsufa a kawo wani sabo suka ce saboda lokacin da mahadi zai bayyana duk waɗannan na'urorin na zamani ba za su yi aiki ba kenan za a aje mai takobi ne da mi da dokin shi yamla'ul arda adlan kama muli atjawar zai cika ƙasa da adalci saboda an cika ta da zalunci na ahlus sunna sai sun ka ce to ba taurari ake nufi ba wa ta'wiluha sun ka ce waridun fil imam al mahdi li'annahu yakhtafi hina ya'muruhu Allah bil istifa'i mahdi zai koyo lokacin da Allah ce ya koyo sai ya koye shi cikin rami wa yadhharu zai bayyana kashihabi thaqibi kamar tauraro mai haske haifa ya'muruhu Allah bil zuhur lokacin da Allah zai umurce shi da mi da bayyana shi yasa tafsirin su in ka diba tawili ne da hayaniya mai yawa wadda hankalinka bai ma dokar ta wa iz qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara ba Allah ya ce ba lokacin da Allah ya ce annabi Musa mutane su yanka saniya ba saboda kiyayya su da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin Aisha sun ce an tadhbahu baqara shine a yanke Aisha ina alaka tsakanin wannan da wannan babu shi sa tafsiransu in kana ganin su irin tafsiri na kummi da tafsiri na ƙaba'i mai tafsirul mizan wani ɗan shi'a ne sai ku ga waɗannan abubuwa shi yasa ku shirya ma irin waɗannan abubuwa in kana sauraron tafsirin 'yan shi'a za ka gama mamaki mun gane ko abu na ƙarshe cikin asbabul inhiraf shine taqdimul aqli ala naqli ya an ce al aqli hankali ala naqli akan nassi nassi wanda ya inganta turawa yanzu sun maido ma wannan abin da ƙaurai tun da an gaba mai yarda da nasu ba sai suka ce to yanzu a rinka fassara ƙur'ani da hankali shi kaɗai shi ko hankali yana da iyaka to su ko sun gane alƙur'ani ya yi magana halittun sama ya yi halittu bayanin wasu halittu waɗanda ba mu san su ba to sai a zo sai a sa hankali sai a ce maka ga abin da hankali yake nufi to in hankali ya saba ma nasi wanne za a bi nassi za a bi domin shi nassi wahayi ne babu kuskure cikin shi shi ko hankali yana iya kuskure don yana da iyaka kai da kanka kai cewa abin gani dai hankali na bai gano shi ba to a antum a'lamu amillah da kai da Allah wahi ilimi to Allah shi baka labarin abu ka ce a tun da hankalinka bai yarda da shi ba shi samu mu'tazila can farkon musulunci su suke da irin waɗannan akida wani malami dan kasar Burkina Faso ana kiransa Kindo ya yi binciken shi na masters na tafsiri a ƙasar sudan al-madrasatul aqliya wa atharu hafiz tafsir madrasa nan ba wata makaranta ce ake nufi ba a'a masu bin manhaji na gabatar da hankali akan nassi sai su ce maka abin can da an ka faɗa ya saba ma hankali don haka watsar da shi a ce maka kiyama abu kaza zai faru su ce wannan ya saba ma hankali a karbe shi a to ka zo lahira ka gani ko ko ce ma an kai da duniya da lahira ɗaya na ai ba ɗaya suke ba to kun gani sun ka ce Allah ya ce wa in kuntum marda in kun kasance kuna da rashin lafiya au ala safarin ko akan mi akan balaguro au jaa ahadun minkum min al-gha'iq ko ɗaya daga cikin ku ya dawo daga wajen ban haya ko kashi aula mastumun nisaa ko ko kuka shafi mata mana ku sadu da matanku falam tajidu ma'an buku samu ruwa ba fatayammamu sai ku yi taimawa ko sa'idan da turbaya tayyiban wanda yake tsarkakake sai sun kace to kenan yaju an yajuzu tayammum ya halatta mutun shi taimama fi halis safari a lokacin balaguro walau kana al-ma'u mawjudan koda yana da ruwa da ghairi uzrin ko da bai da uzuri kaga wanga magana babu wani malami na musulunci wanda ya tabbata cikin magabata a ce kana halin balaguro ga ruwa kuma baka da uzuri kuma kai taimawa an gari ko to sai sun ka ce to kenan wannan babu wani dalili akan shi sun ka ce dalilin su shine ni alwudu wal ghusl sun ka ce yin alwalla da yin wanka ya shuqani alal musafir suna da wahala ga mai balaguro lilmai musafir alwahid ga mutumin da yayi balaguro yana shi kadai suna wahala ga mai balaguro shi kadai lilmai fi hadha zaman wai a wannan zamani dama hujja su sai su ce cikin zamanin da muke ciki alladhi sahalat fihi wasailu safar fi sikaki saboda an samu sauƙin hanyoyi su ne sikak jam'i na sikka da sinun ne alhadidiyya hanyoyi na ƙarshe suna nufin jirgin ƙasa walbawahir da jiragen ruwa an gane ko sun ka ce to fa kaifa takunu al-mashaqqatu lil musafirina ala zuhuri al-ibli fi mawafiz al-hijaz ya za a yi a ce yanzu mutumin da yake akan raƙumi ya rasa wato ya samu wahala dan ya haura kuma yana tafiya a cikin hijaz kasashen larabawa na gabashin duniya wajibaliha da kuma duwatsunsu fa ashaqqu ma yashqu fi safar al-ghusl wal wudu sun ka ce abin da yake da wahala shine a cikin lokacin balaguro wanka da kuma alwala don haka babu bukatar kana cikin jirgin ruwa jirgin sama an gane ku a ce kai alwala babu damar yin alwala babu dama sun ka ce kawai ka daina zancen alwallah kana cikin jirgin sama kawai abin da ya kamata kana cikin jirgin sama da an ce lokacin sallah ya yi kawai ka dibi bangon jirgin sama ka ba da pop ka yi haka sai ka ce allahu akubar allahu akubar sun ka ce wahala ce tun da in wanda yake balaguro bisa doron ƙasa an ce ya yi taimama to ballantana kai da asama ina na ka ganin ruwa alhali yau duk wanda ya san jiragen sama na duniya ya sa akwai ruwa cikinsu akwai wurin alwala a cikinsu amma saboda wani yana son a ce ya kawo sabon abu kawai sai ce qur'ani ma abin da ya kawo akwai wahala cikin shi don haka a bar shi kaji sun kace wa in kana al-ma'u hadiran koda akwai ruwa mustaghnan anhu an wadatu da shi don haka ba a bukata kai alwala kaga wanga da yake son kai kai sallah ga ruwa ba kai alwala ba kawai ka bugi bangon jirgi shikenan kai sallah wanga kaga ya saba manasi tun da sai da Allah ce falam ta jidu ma'an shi ko ya ce ko akwai ruwa ka yi taimama ni ya kawo wannan saboda sun gabatar da hankalinsu a kan mi a kan nasu shi yasa waɗannan mutane a yi hattara da su suna nan da aƙidu sababbi wanda wannan karatun misalai ne muke baku guntu in kuka ji yadda ake tafsiran ayoyi don a ja mutane zuwa ga halaka dama duk mai son banza irin waɗannan suke tafiya da shi sai a nuna maka wancan zamani na aka cewa ai kaza yanzu wanga zamani namu ya bambanta don haka ba a bukatar wannan sai a ce maka ai shi Allah ya ce imani shi ka kallo zuciyarka ta shi ka kallo don haka in ka yi imani da Allah ko ba ka yi sallah ba ko ba ka yi zakka ba ko ba ka yi wani abu ba inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin inna ma yanzuru ila qulubikum sai su tsaya alhali ga ƙur'ani yana cewa innan labina amanu wa amilus salihat saboda can cikin kiristanci akwai wata aƙida non-practicant sai ka ji an ce catholic non-practicant mutum na wanda ya yi da kiristanci amma ba ya aikata komi da kiristanci aljanna za shi mu ma sai an ka ce a samu musulman non-practicant musulmi wanda bai aiki bai sallah bai azumi bai zakka bai aikin haji bai komi katon kaddara kuma sai aka dashi aljanna haba Allah ce ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im yanzu kowa shi zama ne baka sallah baka zakka baka taimakon addini kamar mu ne yanzu da suka ji an ce wai mutum kaga bai sallah sai ka ji ya ce a ai shi Nigerian wai dan Niger na in ka ce mai kai wanda bai sallah ba musulmi ne ba sai ce no no no no mu kakakin da mu da uwayen mu duk musulmi na uwa ta musulma ce baba na musulmi ne Nigerian ni kuma ka ce mini wai ni ba musulmi bane kuma bai sallah to kahin as kahin a sama wata kasa suna Niger Qur'ani ya sauka dan annabi nuhu da ya kibin Allah wuta jahannama yi uba ne ba nigerian na ba shi an- manzo ne ma na Allah kuma shi na daga cikin ulul azmi min rusuli amma da bai bi Allah ba wuta yi to yanzu kasashen laraba suna nan duk an baka su da wannan akida da yawa daga cikin su matasan larabawa ba sa sallah masu sallan ma da juma'a na suka zuwa kai bakin mutum ma in kana sallah wasu kasashen larabawa mamakin ka akai sai a ce Allah shi ka baki kuma ka to kana sallah ko ku su ce maka kai yanzu Allah ya barka baka da kuɗi cikin aljihu miliyan nawa gare ka cikin aljihu da kake sallah Allah ya barka da talauci haka baro gidanku ka to kana aikin wahala kuma ka to kana sallah sai ka ji an ce musu kai anta arabi menene anta arabi ya an ka ce anta arabi me yake nufi kai balarabe ne sai sun ka ce anta arabi wan nabiyyu arabi annabi shi menene sallash ma sallash ta da kulil janna kai balarabe na annabi balarabe na ka ai sallah ba kai sallah ba da ka zo lisefa sai za baka kai aljanna kutub suna nan suna yada wannan a kasashen larabawa to shine yanzu kai za a kuwa a ce maka kai Nigerian ne wai ba kai sallah ba kai tambanin kamar aiki zai tambaye ka kai Nigerian ne ko ko dan wana dan annabi nuhu shi ta wata jahannama sannan kai ka zo ka ce ma mala'iki ni Nigerian na ko dan wani ke ina ruwan mala'iki don da ya aheka ko shi wanda ya aihe ka in ya zo gaban mala'iku sai ya ba da amsa to don haka mu tsaya mu yi addini wanda yake ingantacce to wannan ‘yan uwa ɗan tsakaro muna ne na yi tsakari daga cikin ƙa'idodi na ilimin istinbatu kun ji turar da muka fara an ɗauko ni ake nufi da istinbatu waɗanne hanyoyi ake bi a yi istinbati sharuɗan mai yin istinbati sharaɗin nassin da ake yin istinbati a cikinsa sannan dalilan da suke sawar mutum ya karkace a cikin ilimin istinbati duk karatun da mun kai cikin wannan yanzu da izinin Allah da istinbati wanda yake ingantacce mai kyau wanda an gina shi ne akan nassi kuma ba a saba mashara'a ba da kuma istinbati wanda ake yi na hayaniya wanda wata rana tana yiwa ko cikin karatu ko cikin hutuba mu ɗauko irin waɗannan matsalolin aya kaza za ku ji an ce kaza wannan istinbatin ƙarya ne duk da yake an zo da siga mai kyau amma ba gaskiya ake rufi ba mun fahimci wannan Allah ya taimake mu to yanzu da za a shiga cikin karatu gadan gadan idan kuka duba littafi wanda yake hannunku za ku ga inda an ka rubuta manhajul istinbat sai ka tafi can ƙarshe-ƙarshe manhajul istinbat za ka gani shi inda aka rubuta bismillahir rahmanir rahim mun ga wurin bismillahir rahmanir rahim manhajul istinbat an ga wurin kafin mu shiga cikin karatu za ku ga an rubuta alƙawa'id su waɗannan alƙawa'id su ne muka yi cikin tsawon kwanaki guda uku da muka buɗe wannan daura ko wace ƙa'ida da inda take daga safha kaza zuwa safha kaza ƙa'ida kaza daga safha kaza zuwa safha kaza ƙa'ida kaza yanzu sai mun ka zo a sura muna gani al'aya a safha in an ka ce a sura sura ta alƙur'ani al'aya aya ta alƙur'ani an gane ko as-safha ana nufin safha ta shi wannan littafin ba safha ta ƙur'ani ba rike da kyau wannan littafin da muke karatu da aka sama manhajul istinbat to cikin shi ne saboda shi mai littafin ya bi tsarin babi babi babi to tsarin babi babi ɗalibin ilimi bai iya amfanuwa da shi sai Allah ya taimake ni ko sai ni maida shi tsarin ayoyin alkur'ani muna ganewa saboda kai yanzu idan aka farka da littafin kafin ka cimma wata aya da sura da take ciki sai ka sha wahala amma yanzu idan an ka ce maka a'a sura ta kaza aya ta kaza a cikin littafin shafi na kaza kenan dukkan ayoyin da ya kawo an yi maka wannan aikin ɗana sai ka ɗauke shi mun gane ko ba mu gane ba ta bari mu fara muka ji yanzu a sura suratul baqara al'aya aya ta ashirin da hudu to shafi shafi uku ne da na ɗari da sha tara da na ɗari da arba'in da biyar da na ɗari biyu da sha hudu kina ayar wuri uku an ka kawo ta muna ganewa to shi an dalilin shi ma ni ba sai kawo wuri nawa uku to bari mu duba cikin littafin shafi na ɗari da sha tara shafi na ɗari da sha tara wace aya ce sun ka kawo yawwa shi ko inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa'in lam taf'alu wa lam taf'alu muna gane ko kun san mun ce lan wasu ce tana nufin mi har abada sai sun ka ce to ai Allah ya ce ƙur'ani mu'ujiza ne fa'in lam taf'alu in tabe na farko ba lam ba ne lam sai ka haɗe laɓanka fa'in lam taf'alu na biyu walan taf'alu lam taf'alu ba ku aikata ba walan taf'alu har duniya ta tashi har ai kiyama ba za ku iya kawo alkur'ani sai suka ce to kenan lam tana nufin har abada to shi ne muka gaya muku kuma Allah ya ce ma annabi Musa mi lan tarani ba za ka ganni ba sun ka ce kenan har abada shi ne muka ce musu a'a da tana nufin har abada ba ko da shi ke nufin har abada ba dan gashi maryam ta ce falan ukallimal yauma insiya sannan kuma Allah ya ce walan yatamannahu abadan kafirin yahudawa ba za su taba burin mutuwa ba har abada kuma gashi kiyama Allah ya ce muna kafirai da na yahudawa da wanda ba na yahudawa ba za su ce wala da ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun sannan kuma Allah ya ce wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba kaga ai burin mutuwa to mun ji wannan da kyau daga nan sai sofa ta ɗari da arba'in da biyar a cikin suratul baƙara a aya ta ashirin da hudu suna gari ya ko yawwa na ana zancen istinbati wanda yake ingantacce za mu faɗi dalilin da yasa aka kawo ayar istinbati wanda shari'a ta yarda da shi muna ganewa shi ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, fa'in lam taf'alu wa lam taf'alu, sai ce mi, fattakun naran lati wa kudu hannasu, sai ce mi, ba dalla, to ƙari kuma akwai wata aya cikin suratu Ali Imran aya ta 133, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu has-samawati wal ardi sai ce mi, uiddat lil muttaqin. To kaga anan zaka iya karanta waɗannan ayoyin ka maimaita su ka ci gaba da karanta su amma in an tambaye ka wace mas'ala akwai ta aqida karkashin su sai kai shiru kun ga dadin istinbat kuna ganewa sai malamai sun kace a aqida ta ahli sunna wuta wutar jahannama an halicce ta a yanzu akwai jahannama tana nan aljanna tana nan Allah ya halicce ta a aqida ta ɗan mu'tazila da sauransu sai su a aljanna Allah bai halicce ta ba Allah zai halicce ta zuwa gaba wuta jahannama Allah zai halicce ta ne amma bai halicce ta ba to ya zaka ba su hujja sai ka ce gashi nan Allah ya ce fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijara sai ce ni uiddat lil kafir uiddat fi'li madini bai ce satu'addu lil kafirina ba uiddat in an ce uiddat fi'li madi ne an yi an kari wannan ya nuna an yi tattalanta an halice ta misali kuma na aljanna sai an kace mi uiddat lil mi lil muttaqin shi yasa sun kace istanbata kathirun min a'immati sunna min hatayn al ayatayn wa amsalha anna an-nara wal jannata mawujudatani al'ana tunda Allah ya ce an yi su an ƙari ya ba da labari kai ba ka san inda wuta take ba ba ka san inda aljanna take ba duk da yake wuta tana wato ma'ana in an ce wurinsu ba ka gansu ba tunda aljanna tana sama wuta tana ƙasa ko ba haka ba amma tunda Allah shi ke halitta shi ya ba da labarin ya ce ya yi kai ni Allah ka sai ka bi to bata kare ba akwai wani abu malaman usulul fiqh sai ce maka to anan akwai abin da ake kira istinbati na ta'lili rike da kyau dalilin abu wajen wuta sai an ga ce uiddat lil lilkafirina to wanga sunan na alkafirina akwai illa karkashin shi wannan illar in ba an faɗa ma ita ba hankalinka ba zai kawo duk inda kaga an kawo suna sifa an ka rataya hukumci gare ta to wannan hukumcin ya rataya ne ga wannan sifa dibo da an ka ce uiddat lilkafirina tambaya limadha a'adda Allah lahumun nar li'annahum kafiruna ko ko likufrihim u'iddat lil muttaqina limadha a'adda Allah lahumul janna li'annahum muttaquna ko ko litaqwahum wannan zai nuna maka in kana son ka shiga wuta ni zaka yi ka kahirci in kana son ka shiga aljanna kai ni ka ji tsoron Allah bata kare ba fa akwai saura lilmuttaqina dal kafirina ha kafirina me yake nufi kahire maza ko to amma ai ba kamata ba kuma akwai alkafirati ko to babu alkafirati wani sai ce to ai Allah ya ce kahire maza dai za su shiga wuta kuma lilmuttaqina maza dai za su shiga aljanna don ba a ce lilkafirina wal kafirati ba ko ba a ce lilkafirati wal kafirina ba ko ba a ce lilmuttaqina wal muttaqati ba eh to ai ballan mutun wanga shi sallah wanga shi sallah wanga shi da aljanna wanga ballan kafiya madalla to ina dalili eh yawwa yawwa to muriki taglibi janibin zukuri ala janibin ina ƙur'ani yana wannan ƙa'idar ta maimaito a cikin alƙur'ani ya hiso dubu in kaga an kawo maza an kawo mata kenan kowa daban muna ji amma an ka kawo maza ba a kawo mata ba to matan sun shiga taglibi janibin zukuri ala janibin ina wani ɗan ƙur'ani sai ce kai mu ba mai rada wannan ba sai mu ce a ƙur'ani ya faɗa yusufu a'ridu an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in bai ce min al-khati'ati ba tunda ita mace ce ya kamata a kawo jin umu Allah fisali da Allah ya ce wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه سجمي وكانت من القانتين بيتي وكانت من القانتات ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين مع الداخلات yau dole karatu sai kasan da ba da amsa kakka ce a ni qur'ani na ni dai na imani na rike babu ruwa na kahirin banza kana da magoya baya ga ayo da su mun ji wannan da kyau dalili na biyu ba an ce kafiri namiji ya shiga wuta ba saboda ni kafirci shigo mumini mai takawa ya shiga aljanna saboda ni takawashi to takawan nan ita ke sawar ko da mace ce in ta yi ta za ta shiga aljanna man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات كاجنا سيقرا وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم كاجي سقرا القرآن شيء kun ji wannan da kyau ba ta kare ba fa sau yanzu wata mas'ala Allah ya ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas sai ce mi wal hijara da ni da duwatsu to yanzu na abin tambaya istinbadi wallahi kai hattara ko in ce mu yi hattara don duk ciki muke dutsi an kai shi wutar jahannama lahin yayi to bi adadin kashe wuta bakan tama to akwai dutsen da ai ba bauta ba akwai duwatsun da ba daga nan duniya za a ɗauke su kullum za ku ji malamai suna cewa gumakan da an ka bauta masu za a kai saboda masu su su yi bakin ciki to akwai dutsen da ba bauta mai ba wace amsa za ka bayar kuma kakkumanta Allah ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali satmi fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha satmi kaji ashe duci bai dauki wannan amana ba to dubi za ka shota dan a ƙara mata ƙarfi dalili kuma mala'iku masu azabtar da ‘yan wuta su ba su azabtuwa da wuta su ba su azabtuwa da wuta amma za su shige ta ne don azabtar da mi ‘yan wuta Allah ya yi musu jikin da wutar ba za ta kuna su ba mun ji waga ba ta ƙari ba da ce fattakun na lallati sai ta mi wa ƙudu hannasu makamashin mutane da mi alhijarar duwatsu to a kawo aljannu ba kuma su ma aljannu za su ga wuta to sai ka koma nassi shi ne cewa su da kansu Allah ya ce sun faɗa wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika wa ammal qasituna to sai ka kara su nan eh harkan nan ho ba wai da kake son tana wata ta tahiya sai ka tsaya ka gane nasi da kyau to ba ta kare ba to yanzu in waɗancan waɗanda sun kai imani daga cikin aljannu za su shiga waɗanda ba su yi imani ba za su shiga wuta to aljani wanda yake mumini ina da shiga to ina nasi kawo ayat da ta ce aljani shi a shiga aljanna yanzu ba harkar rigima ta aka yi nassi za ka kawo hadisi ko aya wadda ta ce aljanni zai shiga aljanna kawo shi hey to kun gani shi yasa matsaloli na ilmi ina kira zuwa ga yan ɗalibai mu tsaya mu fahimci matsala ta ilmi da kyau lokacin da za mu bayani akwai wanda yake da mummunan aƙida ba duk wanda ya zo sauraren wa'azinka ba ya yi imani da aƙidarka ba duk wanda yake saurarenka ba ya zo saurarenka saurare mai kyau wani sannan shi ka shige inda ka bar wani abu shi kai ka gaban gohi dan ne ta gani sai ka faɗi magana sai a ce ma ina dalili ka yi kuru-kuru da ido aljannu in dai suna shiga aljanna nasi ake ne ba Kawo, ina shi Aya ko hadisi? Ina suke? Eh? A'a, na Allah ce ban halicci mutum da aljani ba sai dausa bauta ne. Nan zancen bauta ake yi. Bal ma bari in kara maka wata aya tana cikin suratul Ahqaf. An gane ko? Inda Allah ce wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه هدي إلى الحق وإلى طريق يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم نا ألونا ذا أغافر تامسو ذا أكيرة تدسو دقا عذابا أما بأتي ذا أساسو الجنة ننكم ما كتيتن abinda bahaushe ke cewa kankan kallin kankan aya dai wadda ta ce aljani na shiga aljanna ko ko hadisi kawo shi to kun ga nan ne karatu yake bambanta sai malamai suka ce nassi wanda yake nuna aljannu za su shiga aljanna karara aya ce tana cikin suratul rahman waliman khafa maqama rabbih fa bi ayyi ala'i liman khafa maqama rabbih duk wanda ya ji tsoron girman ubangijinsa ko kuwa ji tsoron tsayuwar shugaban ubangiji sai an ka ce jannatani suna da aljanna ko sai an ka ce fabi ayi ala'i rabbikuma rabbikuma yana komawa ne zuwa ga aljinnu wal insu to da wannan ayan malamai suka tabbatar da aljannu za su shiga aljanna sannan sun ka ce kuma sannan suka ce daga cikin dalilan da ke nuna aljanu za su ga aljanna matan aljanna Allah ce lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan tunda an ce babu wanda ya tabe su daga cikin mutane ke aljanu na aljannu ma za su shiga su ma za a ba su gabatan kurul ini to ka je da zaka kafa hujja gakka ce ban son iskanci ni zaka zakwa kai mawlakanci a ba har kan iskanci ta ba dalili ne ake son ka bayar karara to to bari mu je shafi na shafi na ɗari biyu da sha hudu an gane ko wannan ayar har yanzu ta zo a cikin wato sihatu masadirut talaqqi an gane ko wannan aya inda Allah subhanahu wataala ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lilkafirina na ana raddi ne ga waɗanda ba su yarda ba an gane ko sai sun zo da wata shubha wadda ta saba mana soshi sai ibnu atiyya mai littafin al-muharrar wajiz malamin tafsiri wanda ya mutu hijira tana da shekara 541 yace wannan aya akwai raddun akwai raddi alaman qala inna an-nara lam tukhlaq hatta al-an ga waɗanda sun ka ce wuta ba a halicce ta ba ya ce ƙarya suka yi don Allah ya ce ƙwa'iddat lil kafiri kaga in ka tashi musu raddi kenan sai ka ce kenan wannan magana tasu ba gaskiya ba ce akwai nassi na alƙur'ani ƙarara wanda ya nuna wuta an halicce ta don Allah ya ce ƙwa'iddat lil kafiri kafin ma aje ga irin hadisai tunda su hadisai ai sun yi bayani tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi in ka diba wata kakashin wannan aya cikin tafsiri na ibnu kathir kuma ka diba cikin littafin mawsu'atut tafsiri bil ma'sur wata wasu malamai da tafsiri na duniya aka hada suka yi wannan littafi akwai wani littafi kuma ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'sur na imam suyuti karkashin wannan ayat wa iddat lil kafirina sai kaga athar hadisai waɗanda aka ruwaito waɗanda suke nuna wuta an halicce ta aljanna an halicce ta kuma tun da Allah ya ba da labari to magana ta riga ta ƙari an riga an yi an gaba don halittar wuta da halittar aljanna ga Allah ba wani abu bane muna ganewa hujjar su ba a halicce aljanna ba kusan riri kai kana iya cewa to ai Allah ya ce annabi Adamu ya zauna aljanna ko ba shi ne ba sai su ce maka to ai wannan ba hujja bace ita wata aljannar da annabi adamu ya zama sai su ce maka wata aljanna ta can an kai mai ko ku ce maka a'a aljanna ta nan bisa doron duniya na Allah yi ta nan na annabi adamu ya zama cikin wannan aljanna ba can na sama ba sai ka ce a'a aljanna Allah ce sai su ce maka a'a ai ita aljanna Allah ce la tasma'u fiha la ghayra ba ka jin yasan san magana kuma sai an ga annabi adamu ya yi sako kenan wannan nuna maka ba ita bace muna gane shi yasa waɗansu shubuhohi wallahi mu sani yanzu na muke cikin karatu sai a ce la tasma'u fiha laghiya nan in an shiga cikin aljanna a yanzu ake zance shi annabi adamu da an ka ce yayi sabo itanya aka ce kada ya ci ya ci Allah ya kaddara mishi wannan sabo ne dan saboda ya sabko a duniya a jarraba mutane mun gane wannan da kyau to da haka wannan shine za ku ji irin waɗannan akidu cikin tafsiri za ku gansu yanzu turawa na nan na tallata su a internet ana bidan masu waɗannan akidu in an kasan za su iya bata akida ingantatta sai a gina musu masallatai a ba su kuɗaɗe su yaɗa da'awa ƙauyuka da inda musulunci bai da ƙarfi don saboda a bata addinin musulunci Allah shi muna mai kyau to ƴan uwa dole ne ina ganin wannan aya gare ta za mu tsaya tunda mun ba da bayani a wurare guda uku da ta zo shafi na 119 da 145 da 214 gobe idan Allah ya kaddara mana cikin masu rayuwa sai a zo a ɗauki aya ta 25 a cikin wato suratul baqara bi iznillahi ta'ala ah ban ji ba to babu matsala abinda muka faɗa ganin to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana an ce babu ruwa za a je a ɗebo ruwa ga masu son su yi arwalla sai a yi hakuri a kawo su aha an je a ɗebo ruwa ga masu yin alwalla saboda nan babu ruwa kinan za a kawo ruwa na yin alwalla سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته